العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بسنته وسن سنته إلى من البانك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a yau lahadi a shirin da tara ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ita kuma shekara ta sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da hudu miladiya don ci gaba da karatun littafin matsin waraka fi usulun fiqh wannan kuma shine darasi na goma sha uku na za mu tashi ina jin za mu tashi na kan alqilas ko وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق فيلحق بأكثرهما شبها ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة wannan shi ne alkiya a jumlace ya kasa su yi gida-gida duk da cewa maganarsa tattalariya ke matuka ya tattare abubuwa da yawa da cikinsa kashi na farko ya yi ta'arifin kiyasi wa ammal qiyas fa huwa raddul far'i ila al-asl wato abinda ake nufi da kiyasi shine ka dauki reshe kamar yadda ke zuwa ga asalinsa bi illatin tajma'uhuma fil hukmi saboda wata illa wadda take hada su su biyun wajen hukunci take hada tsakanin mai da mai tsakanin reke da asali wata illa take hada su wajen hukunci wato wannan shine ta'arifin kiyasi a wajen su shi malami to asalin lafazin alqiyas waɗansu malaman suka ce mazdari ne mazdari ne na qayasa يقايس مقايسة وقياسا قايس في الماضي يقايس في المضارع مقايسة ko qiyasan da alqiyasu da almuqayasatu to sai zanto su ne mazdarin kalmar waɗansu kuma sukan ce wani lokaci mazdari ne na kasa ya fi su kiyasan amma dai kasa mazi ya fi su mubari'i mazdar sun sai zama kaisan ba siyasan ba kasa ya fi su kaisan sai dai da zaraba ya buribu barban ina shekara biyar ba za ka iya biyar su ba dangane da akwai farik bai na huma shafi jiddan amma bambanci shekara daya ko abin da yake tafi da shekara daya wani abin da zaka iya kamanta su da juna wani ya haddace kamil alquran wani ya haddace izu hamsin da biyar na alqurani kaga ta iya ne kamance ce ne da juna dan duk wanda ya haddace izu hamsin da biyar ma zai iya cin kasuwa a wurare da yawa a dauka hafizi ne ya haddace gaba daya ba za a dauka cewa akwai ragowar biyar da bai karasa ba to kaga wannan zaka yi kiyasin wani da wani wani ya zaka mata shi ai wani ma da shi ne ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza ma'ana dai akwai wani nau'i na me at-tashabu kamar ce ce ne da juna a tsakanin to sai a ce qayata ma'ana ya kamanta waɗannan ababai guda biyu qayi yana kamantawa qiyasan ko muqayatan shine mazhar ina fata mun fahimta amma idan muka dauki kasa ya fitu kasa shi ma kamantawa ne amma an fi auna an tafi da shi akan gwadawa gwada abu an fahimta ku na an kawo maka yaji a linke nan ma an kawo maka yaji ka kasa tantance wanne ya fi yawa yawan su ɗaya ko ba ɗaya ba sai ka zo ka sa tape ka auna wannan sannan ka sa tape ka me ka auna wannan shine kasa ya fitu kaisan wannan min haisu lugha kenan amma من حيث الاصطلاح شيء كما يتفضل رد الفرع الى الاصل بهلة تجمع تجمعهما في الحكم wadansu kuma a madadin haka sukan faɗi wata magana daban su ce hamlu ma'alumin ala ma'alumin hamlu ma'alumin ala ma'alum حمل معلول على للاستواء للاستواء به في علة الحكم للاستواء به في علة الحكم كيف معنى ذلك حمل معلوم على معلوم هو رد الفرع إلى الأصل حمل معلوم wannan al-malum al-awwal sai zanto shine ne al-far al-malum sani sai zanto shine ne al-asl lil istiwa'i bainahuma shine li illatin jami'atin bainahuma fi illatil hukm lil istiwa'i bihi fi illatil hukm ko kace hamlu ma'lumin ala ma'lumin ko kace raddul far'i ila al-asl duk dai ma'anar zaka koma dai ma'ana ko da ka je wani littafi ka ga an sa haka hamlu ma'lumin ala ma'lumin shine ne raddul far'i ila al-asl bi illatin tajma wa bainahuma fil hukm to wannan sai nuna maka cewa a cikin kiyasi ana buƙatar rukunai wanda sai sun cika sannan kiyasi ya tabbata na farko akwai al-asl ko na biyu akwai me al-far' na uku akwai al'illa na hudu akwai alhukumu ina fata fahimta al'aslu alfar sannan al'illa sannan alhukum wannan al'aslu don wani lokaci yakan ce masa almasisu alai almasisu alai wannan alfarar don akan ce masa almasis kadai an gane ko al'illa kuma a barta a yadda take sunanta illa al-hukumu shine abin da zai zama at-tahlil aw at-tahrim an gane ko hukuncin ya zama mai halacci ko haram al'illa kuma ita ce manakul hukum abinda da ita aka ratayar da hukuncin ma'ana al'asulu maka yi ce masa mai almasisu alai alfaru muka ce masa mai almasi al'illa muna yi ce masa mai manatul hukum abinda da shi aka rafa yadda hukunci sannan al'hukumu da ya dama shi ne imma an ya kuna tahlilan wa imma an ya kuna tahriman wannan shi ne kiyasi tare da kunansa guda hudu kaga المقيس عليه المقيس العلة الحكم يربى أركانه أربعة هنا بدأ فهمت yanzu misali nassa Allah subhanahu wa ta'ala ala tahrimi akal yatama Allah ya nassanta haramcin cin dukiyar marayu yace innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara haza naf ubangiji ya haramta cin dukiyar maraya to sai wani ya zo ce ni ba cin dukiyar maraya zan yi ba ba zan ci ba amma zan ɗauki dukiyar maraya in sai rigar da zan sa in sai mashin ɗin da zan hau in sai keken da zan hau ko in sai wani abin sha da dukiyar maraya ba shi ne ba don Allah ce al-aklu ya akuluna kaga al-aklu ni kuma yanzu a shurbune ne ko ne alliba sai zo tambaye ka me hukuncin sanya tufafin maraya me hukuncin shan dukiyar maraya sai ka ce masa ne halal ko haram to lokacin da kace haram haram ne shan dukiyar maraya ko sanya tufafi na dukiyar maraya to wannan abin da ka fada hal kunta hu bin nas aw bil qiyas kaga bil qiyas ne ka fadi qiyas kai dan ba nasi bane bai ce haka nasi cewa innal ladina ya'kuluna bai ce bai yakrabuna ina fata an fahimta nasi abin da yake kenan ya'kuluna bai ce bai yakrabuna to kaga anan gurin kai sai kai qiyas anan gurin al-asl shine me al-akl wanda shi ne asali wanda da shi aka haramta alfaru ɗinsa shi ne mai ashur ina wada an fahimta alhukum ɗinsa shi ne mai alhillu aw alhurma at-tahrim at-tahrim to menene illar da ta sa aka haramta cin dukiyar maraya menene illa idan ka ce al-islaf shine illa ani ban ba ta dukiyar ba amfani ne da ita menene illa ma'ana azzul idza akalta malahu faqad zalamtahu هذا الظلم كما هو موجود في الأكل موجود في الشرب إلى بعد أن فهمت فما دامت العلة وهي الظلم موجودة في الأكل وموجودة في الشرب إذا نلحق الشرب بالأكل إلى بعد أن فهمت Allah ya haramta mun azzul ka ita illa ita ce azzul ko illa ita ce al-intifa لما أكلت فقد انتفعت ولما شربت فكذلك انتفعت ولما لبست كذلك انتفعت لكننا لا نقول بالانتفاع مثلا نقول بماذا؟ بالظلم لأنك لما أكلت ماله فقد ظلمته إذا الظلم هو الإلا في التحريم تشيك أن نسمى شيء ولا الظلم كما هو موجود في الأكل موجود في الشرب سمى شيء يد شيء حرام تو كما يدومي dama ya zama haramun kuma tufafi da ita ma ya zama mai haramun kaga nan da mun ce al'illa ita ce az-zulm az-zulm mawjudun fi kulli min al-akli wa shurb idan mun dauka ita ce illa to kaga nan mun lokacin da ka haramta cin dukiyar maraya ka haramta ne bin nan amma idan ka haramta sha ka haramta ne bi maza bil qiyas haka idan ka haramta yin tufafi da ita shi ma ka haramta bi maza ilkiya haka idan ka haranta ko da dukiyar malaya wani ba ce ba zuwa yi sunna mata wuta bai to bai to bai tufafi ba ya ce ai abinda Allah haranta shi shi ban shi ba ko na waye kaga shi ma zama ya kiyas ina ba ta fahimta duk da cewa darajatul qiyas in takhtali to wannan shine asalin qiyasi idan mun fahimta wato raddul far'i ila al-asl لعلة كو بعلة تجمعهما في الحكم سبو دوت إلا لتحدث كانوا تفسك فكل سيتي وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام قياس قياس سكشي أكو إلى قياس علة أكوي قياس العلة وقياس دلالة لقياس دلالة وقياس شبه هذه أقسام ثلاثة للقياس waɗansu malaman ta iya cewa ya kasu kashi biyu amma da wani itibar ne haza bi itibar wa zaka bi itibar na asar sukan ce alqiyas yanqasum ila qiyasin jali wa qiyasin khas قياس جلي وقياس خفي ina fata an fahimta alqiyas jali shine wanda illa ta zanto a sarari alqiyas khafi wanda illa ta zanto a boye idan mun dauki wancan kasa kamar wani yazo ya ce maka ce maka shan dukiyar maraya ko tufafi da dukiyar maraya haramun ne irin yadda ci yake haramun menene illa sai muka faɗa abin da ya faɗa nan muka faɗa abin da muka faɗa nan shine illa wannan illa a boye take ko a ko a sarari take a sarari take a sarari take eh a sarari take to sai kuma wani ya zo ya maka fatawa yace da kai shin akwai riba a cikin shinkafa da gero da dawa da maiwa da wake ko babu riba a cikin sai ka ce riba tana gudana a cikin karka manta fa nassi ya zo ba a san su cewa riba na gudana a cikin nassi ya zo a kan albur da ashair sai ka ce eh yau ai abin da illar da ta sa aka illar tabbatuwar riba cikin albur wato alkama da ashair wato fi sha'ir illar da ke cikin su kaunu kulli wahidin minhuma masilan kasancewar kowane ɗaya daga cikin su ana auna shi da mudu to haka duk abin da ake aunawa da mudu shi ma yake da gero da dawa da shinkafa da wake duk ana auna su da mudu irin yadda ake auna alkama da mudu hadhihi al-illa fada'a hadhihi al-illa wannan illa din gairu wadiha fela dan wani zai iya zuwa ya ce a'a al-illatu fi ijra'i riba fil burri kaunu riba mat'uman idan fa kullu ma huwa mat'um tajri fihi riba dan haka na yadda cewa akwai riba a cikin shinkafa da gero da dawa da wake domin kowane ɗaya daga cikinsu dangin abinci ne abin ajiyewa da haka alkama dangin abinci ne abin ajiyewa abin da yasa aka gudanar da riba a cikin alkama kasancewar da dangin abinci wanda a iya fuskanci to da haka duk abin da yake da wannan sifar ko da nasi bai zo a kansa ba shi ma riba za ta gudana a cikin sa wani sai zo ce wannan ita ce illa kaunuhu mat'uman mudakharan wani zo ce al-illa kaunuhu makilan kasancewar yajri fihi al-kayl to kaga idan mutum ya faɗi wannan illar ya tabbatar da riba a cikin wannan dangin abinci da muka ambata hadhihi illa hal hiya wadiha am khafiya khafiya domin allazi qala bi anna illa hiya al-khayl wallazi qala bi anna illa hiya at-tu'm aw at-ta'am kaga kowanne gairu wadiha fi illa amma dai za mu ɗauka kiyasi ne sai dai kiyasi ne khafi ba kiyasi ne jali ba to waɗanda za su suke karkasa shi ma'ana sukan yi nazari zuwa ga mai bayyanuwar illa ko rashin bayyanuwar ta fa idza kanat al illa wadiha yusammunahu qiyasan jaliyan wa idza kana khafiya yusammunahu qiyasan khafiyan haka wadanda suke da kasafi kaga ba ka san da malam yayi anan ba shi ko malam anan gudun sai ya karkasa ta kashi uku akwai qiyasul illa akwai qiyasul dalala akwai kuma qiyasul shabahi zai bayanin kowanne dan mu gane yace qiyasul illa ma kanat al illa fihi mujibatan lil hukm abinda ake nufi da kiyasa illa shine wanda illar hukuncin ta zanto lalle tana wajabtar da hukunci tana wajabtar da ma'ana tana wajabtar da tabbatar hukunci fil far'i kama kana wajiban fi maza fil asli to anan sai su buga maka misali da kamar wannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa dan adam dangane da iyayensa guda biyu fala taqul lahumu uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فضل الزوجة فلا تقل لهما أف هذا منع من التعفيف التعفيف أتكلم حدث الله رب سيني أدنى مراتب الإساءة درجة قصة كرشي تسمون نوا أن هنا متن يوائي ينسى dauki menene wanda yake darajar kasa ta karshe to an haramta mutum yawa iyayensa wannan abu abinda daga shi babu wani abu mai ansa sunan munanawa sai dai kuma a shiga kyautawa to ko mun kankantar munanawa an hana mutum yawa iyayensa a ta'fif wadan suna fasara shi abdajar mutum ya nuna kotawarsa ko ko da tsaki mahaifinsa ya ce yi kaza mutum ya ce to wannan bazar ke nan tafi ke nan to Allah ce fala ta kullahuma ofe haka nassin qur'ani to sai wani ya zo sai ya zagi mahaifinsa wal iyad billah ko wani ya zo sai ya daki mahaifinsa da zagi da duka ba su ne a tafi ba to amma meye hukuncin su halatti ko haramci to a nan lokacin da kace zagin mahaifa ko kyale zagi dukan mahaifa wato wato ainihin haram haramun ne hal kulta zalika bin naf aw kulta zalika bil qiyas bil qiyas bil qiyas anta qista ad-darb ala at-ta'fif فما دام التأثيب محرما فكذلك الضرب محرم to amma ma hiya illa fi tahrim at-ta'bid menene illar da ke cikin haramta ta'bid dan mu duba maga akwai ta cikin azarb ko babu al-isa'a muna nawa al-iza cutarwa da lokacin da kai tsaki mahaifinka zai ji ya su ya cutu lokacin da kai tsaki ka muna to wannan munanawa ko cutarwa samuwarta a cikin tsaki ko ta'afi shi ne ka san tsaye yawa ko kuma samuwar wannan a cikin duka wannan ya yawa a cikin duka to wannan shi ne kiyasul illa ya zanto reshen shi ya fi cancanta hukuncin ma sama da sama da asali domin al-iza'ul mawjud fi darbi aksaru bi kathirin min al-iza'il mawjud بالتأكيد في صحيح كلمة القياس الأولوي يعني ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق abin da aya ta yi shiru ba ta ce komai a kansa ba shi ya fi cancantar hukuncin ma sama da mai abin da aya ta yi magana a kansa ya'ani ma kana al-far'u aula bil hukm min al-asli shine al-qiyas al-awlawi kuma shine ake cewa qiyas al-illa an gane ko domin illarsa a nan gurin ta wajabtar da hukunci ko shakka ba da garin duka ina jin ko da ba cewa mutum duka ba kyau ba ya kamata ya fahimci cewa cutar wanda ke cikin duka da ta fitar da wasu ke cikin tashi wannan shine kiyasul illa kuma suna buga misali da irin wannan dangane da kona dukiyar maraya da muka yi magana da su Allah ya haramta cin dukiyar maraya sai wani ya zo ya kona dukiyar maraya to kaga konawa ai ba ba nasi da yazo ce karka kona dukiyar maraya amma nasi ya zo ya nuna shi haramun ne to sai ka zo aka tambaye ka me hukuncin kona dukiyar maraya sai ka ce me haram to anan gurin ya zama nau'i ne daga cikin nau'uka na qiyasul illa saboda me tsakanin cin dukiyar marayar da kona ta wanne ne ya fi cancantar haram konawa لأن الآكل ينتفع بما أكل والشارب ينتفع بما شرب لكن المخرج الذي احرق مالا هل ينتفع بذلك؟ لا ينتفع بذلك kaga illa da ke cikin mata sai abin da shine siyasu la illa ina fata an fahimta to wannan shine siyasu la illa idan tore shi ya fi cancantar hukunci sama da ne asali ko ka ce illa ta fi bayyana a cikin reshe sama da bayyana ta cikin mai cikin asali shine siyasu la illa haka suka rada masa suna su malaman usulul fiqh to sai kashi na biyu wa qiyasud dalala qiyasud dalala ko kace qiyasud jilala ko qiyasud dalala duk dai ne menene qiyasud dalala huwa al-istidlal bi ahad an-nadhirayn ala al-akhar وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم wato kafa hujja da ɗaya daga cikin ababai guda biyu masu kama da juna kafa hujja da ɗaya daga cikin ababai guda biyu masu ne kama da juna islamu bi ahdin naziraini alal akhar kafa hujja da ɗaya daga cikin ababai guda biyu masu kama da juna akan dan uwansa وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة الحكم إلا أن نقول ba wajen hukunci take ba amma tana nuni da cewa hukuncin da ka sa a can fa akwai shi anan amma a can ko wajen ta maka take dan duk wanda aka tambaya tsakanin saki da duka wanne ne zai ce ai duka ba ya fitar da hukunci kaga buji fitar da hukunci amma wanda kuma nan gurin akwai sun yi daidai da juna wujudul illa fil far'i ka wujudihi fil asl yani nisbatul illa mutatawiyatan bain al far'i wal asl kamar wato kaso din na illar yadda yake a cikin asali haka yake a cikin far'i ba wanda ya so wani cancanta to a nan gurin ka iya kafa hujja da qiyasul turbi alal asl domin da a shirbu da al'aklu akwai wanda ya fi wani girma da a da kuma al'aklu da al'alibar ba wanda ya fi wani duk ɗaya ne ina fata an fahimta to ka ganin gudun sai a ce masa wato ainihin kiyasu dalala idan da a ce samuwar illar ya fi a cikin far'i sai a ce masa kiyasu ne kiyasu illa amma in daidai waje da na ce a ce masa kiyasu addalala daga nan sai wa kiyasu shabahi abinda ke kira kiyasu shabah wa huwa al-farq al-mutaraddid bayna aslayn shine wani reshe wanda ya kama da wadansu asalai guda biyu ko dai mutum ya fi kama da kan asalin ko ya fi kama da kan asalin kuma hukuncin da ke kan asalin ba shine a cikin nan asalin ba kiyasu shabahi kenan فيلحق بأكثره ما شبه to a nan gurin in reshi yi kama da asali guda biyu sai mu yi ƙoƙarin mu tattara kamannin da ke cikin wannan asalin da kamannin da ke cikin wannan asalin sai mu ga shi reshen wani kaso ya fi ɗauka mafi yawa kamannin da ke cikin can suka fi yawa ko kamannin da ke cikin can suka fi yawa ina fata mun fahimta a misali kamar bawa bawa sai zo yi kisan kai bawa ne ya zo yi kisan kai ko kuma ba bawa ya yi kisan kai shi bawa aka kashe mutum ne ya zo kashe bawa kana da bawa sai wani zo kashe shi to ya za a yi za mu yi masa kudin bawan nan ne ya biya ko kuma zai biya diya ta dan adam don shi bawa yana da asali guda biyu da yake koma zuwa gare yana kamanceceniya da mamluka dukiya ko dabbobi sannan yana kamanceceniya da al'aharar yaya ya yi kama da ɗa tun da bawa an wajabta masa musulunci kalmar shahada sallah yadda da zai kalmar shahada zai sallah an wajabta masa azumi yadda da zai mai azumi an wajabta masa al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar yadda da zai mai to kaga nan yana da kamanceceniya da da to ko ina da kamanceceniya da da inda mutum zai kace da ne hukunci a kansa zai a mu dauka na kuskure zai biya biya diyar dan adam zai biya cikakkiya to amma kuma shi bawa yayi kama da dabba dan idan kana da rakumi kana da bawa ya halatta ka sayar da rakumin kuma ya halatta ka sayar da ya halatta ka yi kyauta da rakumin kuma ya halatta ka yi kyauta da ya halatta ka bada rakumin a matsayin jingina ya halatta ka bada bawan a matsayin to kaga an yayi kama yana da asali guda biyu da kuma zuwa gare ina ba ta an fahimta idan mun kamanta shi da rakumi to kaga anan gurin ba za a biya diya ba idan mutum ya kace maka bawa sai dai a yi ne sai dai ka sa farashi yadda kake ba da farashi da kuma ka biya ka sai ka farashin bawa a biya ka idan ko mun kamanta shi da da to sai a biya diya sai da ake biyar diyar dan adam sai mu ga menene musulunci yake diyar dan adam sai a kallafa wa mutum ya biya diyar dan adam to a nan gurin aikin da ke kanka a matsayinka na mujtahidi idan ka zo bayar da wannan hukuncin ka kalli illoli ka kalli sifofi na bawa da sifofi na rakumi kamar cice ne su da rakumi ita ta yawa ko kamar cice ne su da me da da inda a da'awarka kake ganin nan ne ya fi yawa sai kai ilhaƙin su da shi to wannan shine ake ce masa ne kiyasu shabah shine dukkan wani reshe da yake da asali guda biyu to kiyasin da ake anan sunansa kiyasu shabaki domin kama aka fi lura da ita ina ta fi yawa domin a yi ilhakin sa da ɗaya reshe ɗaya asalin ba ɗaya asalin ba wannan shine kiyasu shabaki ina ba ta an fahimci wannan وقياس الشبه وهو الفرق المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين yana daga cikin sharafi wato na alfar an ya kuna munasiban lil asli dole ya kasance yana da illar da ta dace samuwar ta a cikin asali domin idan ka zo kai kiyasin da babu illa a tsakanin babu illa a cikin far'i din irin wanda ake da ita a cikin asali wannan kiyasin ba zai zama karbabbe ba kina wata an fahimta inda ta ce masa kiyasin ma alfari ko a ce masa fasidul ba san san ba za a karbi wannan azanin nan ba sannan wa min shartul asli an yakuna sabitan bi dalilin muttafaqin alayhi zanin qismaini yana daga cikin sharafin asali shi wannan asalin ya zanto ya tabbata ne ta hanyar dalili wanda an yi ittifaki a kan sabai na kasumai ne tsakanin mutane guda biyu masu husuma wannan fa idza kana siyasu fi babil munazara idan munazara kuke kai da mutum kenan to dole yayin da zaka yi masa kiyasi ka haramta wani abu ya kasance shi asalin da ka mayar da farki zuwa gare shi shi ma ya yarda da shi dama amma in shi bai yarda da asalin ba dan da zaka yi kiyasi a kansa ina ba ta fahimta zan ce to ni ban yarda da asalinka ba asalinka da kai ka koma zuwa gare shi ni ban yarda da shi ba kaga nan gurin ya riga ya rushe ka don kiyasi za ka yi shi kuma kiyasi sai kun yi ittifaki kai da shi akan asali idan muku ci ittifaki kai da shi akan asali ba kaga ba zai yiwu ba kenan ina fata an fahimta ah yanzu misali hanafiya suna ganin cewa idan mutum ya kashe ɗan adam kisa na ganganci bi musakkal babu kisa su yi halba kamar mutum yana bacci mutum ya ɗauki wani katon dutse ya ya jefa mishi sai ya mutu babu kisa su sun ce inda ake yin kisa su shi ne sai an samu mai kisan da kai bi muhaddad ne da abu mai kaifi kamar takobi kamar mashi kamar kibiya kamar wuka kamar adda ita ce in mutu ya kisa da ita za a yi ne kisafi za a ce an nafsu bin nafsu amma ka kashe mutum da wani abu mai nauyi ka ɗauki buhu ka je ka ɗora masa yi ya kasa tashi har ya mutu shi babu kisa babu kisa don ka'ida ba a yin kisa da buhu ana yi kaga wannan to a nan gudun ai ana rikici ne kai illar don menene dalilin da yasa aka wajen fikisar idan wani ya kashe wani da ganganci shin kisan ne ko kuma al'amadiyya ganganci ganganci ne yasa idan mun ɗauka ganganci ita ce illa to kaga yadda aka samu ganganci a wajen mai a wajen takobi da wuka da adda da magi haka aka samu ganganci wajen mai buhun da ka dora masa ko dutse mai nauyi da ka dora masa har ya mutu huna amdu wa huna kadalika am za su ce maka a ni a wuri na wannan ganganci din ba shine wajen su kisasi ba sai idan da ganganci ne ke wajen su kisasi ai uba yana iya kashe ɗansa da ganganci ko ba za a yi kisasi ba kuma ni da ke mun yadda da wannan idan da uba zai kashe ɗansa da ganganci za a kama uba a kashe ba za a kama shi a kashe ashe ganganci ba shi ne ba shi ne illar ba illar shi ne ala ɗin istikdamul ala allafi taksulu galiban yin amfani da wata na'urar da dama a mafi rinjaye in an yi amfani da shi suna yin kisa ba wani wuri da ake yin kisa da buhu tsawon buhun gero ko buhun dawa ba a taɓa ɗaukar shi a tauhili ya ke mutum ya ɗauki buhu kawai aikinsa ya zai ba abokin adawa don ya danne shi kasa motsi har ya mutu suka ce al'adar ba a yi da wannan amma kowa ya san abin da ake amfani da shi wajen kisa galiban shine mai wuka takobi adda ma ce to wannan ita ce illar tunda babu illar a nan gurin babu ita a nan gurin zaka da baki ya ce ina fata an fahimta to sai jumhur su ba su ansa su ce a'a ai wannan amsa din shine asalin illa amma abin da yasa ba a kashe uba yayin da ya kashe ɗansa da ganganci wannan kuma akwai mane da ya hana saboda ko da an samu sharafi na ai hukunci dole kuma sai an samu intifa'ul mane fa kaunuhu adan li hadha al maqtul hadha aynuhu mani'un fi izrar al qisas alayhi laula laula al ubuwa al mawjud bainahuma la wajaba alayhi al qisas ba dan ubuwa ba da me da an kace ki amma yanzu ko shakka babu al abdiyya danganci din ita ce illa take safi amma kuma wujida mani'un من إجلال الكفاف عليه وهو كونه أبا له فالأبوة مانع من الموانع في إجلال الكفاف هنا أبن الجمهور ذا وكذا أنا أقول لك أنا نفيها بذاك الشيء بقى tun da su ba sai da amdiya ita ce illa ba to kaga anan gurin dole lokacin da zaka mayar da mutum zuwa ga menene ya zanto cewa wani asali ne an ta ittafaqta ma huwa laha wal in ba haka ba shikenan za ku yi tayin musu har har zuwa tashin kiyama ba za ku ittifaqi ba to amma anan gurin kamar yadda na faɗa sai fa in ya kasance za ka yi kiyasi ne a babin munazara amma in za ka yi kiyasi ke daya ai dama kai kana yin kiyasi ne akan me akan asali da ka yarda cewa illar da ke cikin su ta hukunci ita ce kaza a nan ba ka tsaya sai ka nemi mutane wa ya saba maka waye da saba maka ba kai nan gudun za ka yi fatawa ne a matsayin ka na mai fatawa saboda haka ba ka jiran sai ka nemi wa ya saba maka ko ya saba maka ba amma a babin munazara dole kar ka kawo kai karka yi kiyasi kan wani asali da baka yi ittifaki ba tsakanin ka da abokin magana don babin munazara na kai in ce yana bukatar ku samu wadansu abu da za ku ittifaki akan ina fata an fahimta shi yasa duk lokacin da za ku yi munazara da kai da wani dan bid'a to ya zanto cewa abin da zai muku alƙalanci kun yi ittifaki in ba haka ba za ku kare munazara ba har kiyama ta kai na misali ya zo za ku tattauna kan wata matsala sai ka ce to kai da me da me da dalili a wurinka a shari'a yace ni shari'a a wurina hankali abinda hankali ya tabbatar shi ne abinda hankali bai tabbatar ba ba shari'a bane ba to kaga a nan gurin kai kuma shari'a a wurinka shine alkitabu was sunna to kaga a nan gurin ba ku da wani asali da kuke koma zuwa gare shi da duk lokacin da suka kafa hujjar Qur'ani da hadisi shi kuma sai ya saba maka ya kafa hujjar ne haka shi kuma duk lokacin da ya kafa hujja da hankali ka kuma sai ka kokarin rushe hankalin ta hanyar Qur'ani da hadisi kaga ba zai yadda da kai ba kai ma ba za ka yadda wannan sai zanto munazaran ku bata lokaci ne ba ta da amfani ko kuma kai a asalin da ke wajenka ka yadda aka fa hujja da Qur'ani ka yadda aka fa hujja da hadisi amma in ya zama sahihi shi kuma a wurin sa jaza indahu al-amru bil hadith ad-da'if ina ganin hadisi da'ifi a wurin sa a iya kafa hujja domin shi a wurinsa alhadisu da'if aula min alqiyas ya ma fi qiyasi muhimmanci da akwai malaman da suka faɗa haka sai ya fake da maganganun sa yace shi da wannan zai kafa hujja to kaga anan da ya jawo wani abu kace mai hadisi sai ka maka sai ka ce da'ifi ne shi kuma ce eh amma da'ifi ne ba mawdu'i bane batun da'ifi ne ana ya kafa hujja da hadisi da'ifi to kaga anan har kiyama ta tashi ba za ku sami ittifaqi da juna ba ko yazo yana kafa hujja da mafarki sai ko baka yi da aka kafa hujja da mafarki ba shi kuma a wajen samu farki din nan aslan din min usulul shari kaga ba bai da za ku samu abin nan sauran to in kaga ka yadda da mutum a nan ku yi munakata to sai dai in ka gamsu da ka gamsu da ilimin ka da binciken ka ta yadda yan an koma kan hankalin ma za ka iya kure shi ta hanyar hankalin ko wanda Allah ke ba su baiwa irin ta wannan sai iya munazara za su iya abin da ake kira at-taslimul jadali na yadda ba zan kafa hujjar Qur'ani ba na yadda ba zan kafa hujjar hadisi ba dan kare ta da su ba ba dan ba su tantanta ba sun fi komai tantanta amma na sassauto in bi ka kafa hujja da hankalin kawo hankalin ka in kawo nawa to wannan wanda yayi da ilimin sai na iya haka irin yadda ibnu taymiya ya rinka yawa yan bid'a musallamat a wajen su da su yake munakashin musallamat a wajen su abinda sun sallama shine hujja a wajen su sai kafa hujja kuma ya kure su akan bid'a to sai bayan yayi wannan sai sai kaga ka ga mutu da ka ta wannan lilin ka to ni wannan ba shi ne hujja ta ba sai kuma yake da kawo masa ayi ta ruwan ayoyi da hadisai da ta ruwan ayoyi da hadisai hada da wancan kaga wannan shine to wannan ko ba zai- mutum ba zai wannan ba gaskiya sai in ya yarda da a kyakkyawar fahimtar da yawa matsalar da ake sa- da da suke sabani akan tafi da abokin maganarsa domin gamsuwarka da wannan matsalar ko karatun da kai mata mai tsari da kyakkyawar fahimta shine zai baka dama kai munazara akan ta kasancewar zan iya yin munazara akan matsala kaza ba shi ke nuna kuma zan iya akan matsala kaza ba da haka lokacin da za ku yi munazarar dan bid'a ka yi iyakacin kokarin ka ka tantance matsalolin da su za ku tattauna dan kar aje ana cikin idan mutum ya ce ka iya munazara kuna cikin munazara kan wata matsala sai sai ta sai shiga wata idan ya fahimci a cikin waccan din baya da tacewa yanzu kaga da dama daga cikin yan uwa sun yi ta damuwa su yi ta rubuto takarda wajen karatu cewa an kya ba yan bid'a an sa dangane da ah, ah, ah, abin da suke ta yadawa an ce iyayen annabi kaza an ce iyayen annabi kaza da gangan suka dauko wannan matsala inda yanzu suna da wannan kasar din da aka faɗo wannan maganar da suke ta an faɗa game da iyayen manzon Allah da sun sa a rediyo kan billahi da za su yarda kuɗi ko nawa ne dan za ta taimake su kowa abin da kisa a bakin su yake kuma kowane ba da ne yake mana da kasar idan an je sai ce an karba aro zai dawo dan ban san adadin yara matasa waɗanda suke mabiya ɗariƙar tijjaniya ko kadiriya da suka zo gidana ba ko su yi waya su zo su ce dan Allah wannan magana na ce abinda nake so ku je ku sa malamin ya kawo kasa da sun je ko dai su ki dawowa ko su dawo su ce ai ya ce kasa din ya bata ko kuma ya bayar da aro ba a dawo da shi ba shi to kare yake muku kenan. to kaga anan gurin da gangan suna so su cire mu daga wata mas'ala ta cewa ɗariƙar kanta bid'a ce ba addini ba ce ba a koma kan matsayin mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun samu da tijja ta karshe a nan gurin baya nuna tsarika ta halatta idan mun samu da tijja ta karshe a nan gurin baya nuna tsarika ta zama wajibi wannan daban kuma tsarika daban kaga a nan gurin sai ka tsaya rigima akan tsarika ba wai dan kana jin tsoron ku shiga wancan matsalar ko baka da makamin shiga wannan fadan ba amma kai ba shine fagen da kake son ayi kokowar ba da haka sai ka tsaya kai ta jaddada wannan abin ko bayan an kwana biyu sun manta sun manta sun yi kamar sun manta sun rikitar da mutane sai ka sake dawo da wannan matsalar ka samu wani shehi ka soke shi ka samu wani wali ka soke shi, ka ce an ka kare to amma wallahi in kai da suka cire ka da kan sun gama sai a shiga can wani wani babi na rigima daban wani babi za a shiga na rigima daban to a nan gurin dole duk mas'alar da za ka yi munazara da mutum eh, ka ka tantance ta kai da kanka sannan eh, ku kafa hujja da abin da duk kun yarda dalili ne kai da shi in ya yarda da naka kitabu da sunna sunna din ta zama sahiha a wannan ba ba zai kai labari ba inda da bid'a ne dama da wuya dan bid'a yayi ittifaki da kai akan dalili duka ba zai yiwu ba zai maka wahala kila yi ittifaki da kai min haythu jumla la min haythu tafsir yace eh na yadda da qur'ani eh na yadda da hadisi amma da hadisi amma nan jumlatan ne la min haythu tafsir idan an zo hakikanin istidlalan bil qur'an zaka ba zai iya yi ba dan dole tafsirin zai koma tafsirin ishari zai koma na sufai ba zai koma tafsiri a sunni a salafi ba kai kuma shine hujjarka tafsirin sahaba tafsirin tabi'ai shi ba zai koma shi ba zai koma zahiri da batini zahiri da batini shi ke nan ka ga nan gurin ba qur'ani yake kafa hujja da shi ba. to haka irin yan qur'aniyun da za su zo kaga za su zo ku yi rikici da su amma ba za su ce maka za- dama ba sai da kai akan asali ba asali da suka yi da shi shine qur'ani ba sai da hadisi ba to kaga anan gurin ko dai ka sallama hujjojin ka duk gaba ɗaya za su zama na qur'ani wannan in ka gamsu da fahimtar ka game da matsalar sai ka ce to na yi muku alƙawari ba zan kawo hadisi ko ɗaya ba akan wannan mukabalar za mu tattauna ne hujjar ku qur'ani hujjar ta ma qur'ani wannan in ka fahimci matsalar zaka iya gama da su akan wannan haka idan ka zo kan yan shi'a to ka su kuma yan shi'a a, za su yi shakiya suke sun yi da qur'ani amma ƙarya suke ba sai zurfi shakiya ce za su yi to amma sai sai eh, tujrihim ala zahir sai ka dauke su akan zahiri cewa eh an yarda da shi din to amma kuma ko shakka babu a nan wurin in ka san makamar su da dama sai ka ga ka ci nasarar addinin sun su to kuma amfani yin munazara ko da shi abokin munazara ka bai gamsu ba ya zanto cewa wato masu saurare za su iya samun abin nan da sauransu sai yace kuma min shartul illa an tabtari da fi ma'lulatiha fala tantaqidu lafzan
wala ma'ana
yace yana daga cikin sharadin illa an tattar da juma'a lulafiya a same ta a cikin dukan abin da aka ce eh ita ce illa din ma'ana idan na ce illa a cikin asalin ita ce kaza to lalle illan nan a ga an same ta cikakke ta a cikin mai a cikin farji to shine ifaratul illa kenan amma idza wujidat fil asli wa lam tujad fil far'i ko wujidat fil far'i wa lam tujad fil asli fala qiyas dole an takuna mutarida yani mawjudatun fil asli wa mawjuda fil far'i فلا تنتقد كا سامو تناقض لفظا تفكر لفظي ولا معنى ko تفكر معنى ومن شرط الحكم yana daga cikin sharadin hukunci da zan ci illar ta haifar haramci ko halacci an ya kuna مثل العلة في النفي والإثبات إذا تو yadda aka sami illa din to a sami hukunci ko kuma yadda aka rasa illa to kuma a rasa mai hukunci bi izini fi nafi wal isbat dole ne amma idan ya kasance wato ba a samu hukunci ba a cikin asali to dan me zan dauko shi sa a cikin far'i ko an same shi a cikin asali ba shi a cikin far'i dan me zan ilhakin sa da shi sai yace wal illatu hiya al jalibatu lil hukm ita illa kullun ita take jawo hukunci wal hukmu huwa al majlubu lil illa shi kuma hukunci kullum illa ce take wato abun jawowa ne shi ta fuskar illa wannan dai wata ka'ida ce da suke cewa al-hukmu yaduru ma li illati wujudan wa nafiyan um illa to hukunci na nan idan an rasa illa to hukunci kuma baya da suke nufi da wannan zance yanzu misali ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta ya haramta mutum biyu su yi gane su gane daya mu uku muna zaune sai in cewa malam mata ma ya hakuri za mu gana da wannan mu koma gefe guda muna zance Allah ya haramta wannan to menene illar da ke cikin haramta wannan saboda damuwar da zai zai ji ba daɗi to shi kenan to sai muka zo ba mu koma gefe guda mun yi munajati ba sai muka tsaya ne da malam sani mana ta ai masa ma baya rikici ai kaza kaza kaza yayi kaza kuma ba da nufin nasiha ba kawai da nufin dai mu cutar da shi a gaban sa muke yi to hakan ya halatta ko bai halatta ba ah to amma nasi ya hana mu wancan amma wannan ba nasi ya kai sai mu ce an yi kiyasan sa mai da wancan dan an samu illa a cikin mai illar da ke cikin hana munajati shine mai tahzinuhu tahzinuhu wato fusata shi sa shi ji ba dadi to irin wannan illar kamar hiya mawjudatun hunalika mawjudatun kadalika huna to kaga abin da ya jawo haramci a kan gurin shi ne cutarwa ko fusata shi to haka kuma a nan ma ai akwai fusatawa to kaga illar ita ce dai fusatawa don haka tunda akwai illa akwai hukunci hukunci shi ne haramci yadda illa ta haramta ta hawa kuma ta haramta na nan gudu shine dole inda duk aka sami illa hukunci na nan in kuma aka rasa illa fa kamar yanzu ne idan muka kowa muka yi munajati abin da yasa yake tutuwa bai san me muke cewa ba kila ya kashe shi kila bai kashe shi ba da haka sai da haushi to sai muka zo kuma muna tutar da shi na gaban sa kaga amin babu aula to amma sai ya zanto cewa ba mu koma can mun yi munajati ba gaban sa muka tsaya amma maganar da muke maganar wani abu muke na daban wanda ba ta shafe shi ba zai ji haushi ba zai ji haushi ba to tunda ba zai ji haushi ba sai mu ce wannan tattauna da muka yi tunda ba mu shigo da shi ciki ba ta zama haramun ba ta zama haramun rashin shigo da shi ba ta nuna ya zama mai haramun dan abin da muke yi bai shafe su ba tunda bai shafe su ba dan mai kuma sai a ce kawai rashin shigo da shi ciki ya haifar da haramci don idan wani ya ce mana haka sai mu ce ah to me hujjar ka baya da nasi yace ani zan kiyasa sa kan munajati a can wajen munajati an haramta munajati saboda mu shigo da shi ciki ba saboda haka ko da a gaban shi ne in muka yi mu shigo da shi ciki ba shi ma ya zama haram sai mu ce a a illa a cikin munajati cutuwa da yake dan bai san ba da shi kuke ko ba da shi ba saboda haka da kuka zo nan kuna tattaunawa a ga akan abin da ya shafi nan ma zai cutu da haka zai zama haram amma idan kuna tattauna na abin da bai shafe shi ba zai ce to kaga ba za mu ce ina ba za mu fahimta ma'ana dai shi kullun illa tana tafiya tare da hukunci idan an sami illa hukunci na nan idan ba a sami illa ba hukunci baya nan malam ya hakuri ka zauna a nan gurin ko yawwa yawwa to zauna a nan idan an sami illa hukunci na nan idan ba a sami illa ba hukunci baya nan ina ba ta fahimta am yanzu misali ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama ya ba mu rahusa cikin watan ramadan idan mun yi tafiya mu aje azumi sannan idan mun yi tafiya mu yi kasaru ko da hukuncin kasaru daban da hukuncin azumi mu dauki hukuncin azumi tukuna kar mu shigo kasaru dan kar mu shiga wani rudanin da yawa mu dauki hukuncin haji azumi yayin da muka yi tafiya ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام to tafiyan nan matukar ta ansa sunan tafiya ya halatta mu ajiye azumi a cikin to menene illa ko manaful hukum na halatta mana ajiye azumi idan mun yi tafiya eh almashakka kaga wannan fadin cewa almashakka shi da yawa daga cikin ɗalibai ilimin suke faɗa kuma kuskure domin idan ka ce mashakka ita ce illa na ajiye azumi daga nan idan zan tafi Lagos a jirgin sama akwai mashakka da haka ba zan ajiye azumi ba inda ajiye kuma na yi haramu dan babu mashakka daga nan gurin zan tafi dan batta a mota ga AC ga komai za a je azumi dan babu mashakka a cikin motar nake tafiya motar kuma da AC da haka ba zaki daga nan wurin zan tafi Kaduna a mota mai AC kaga duk babu wani mashakka a ciki amma daga nan wurin zan tafi dan batta zan tafi ka zaure zan tafi gume a kasa akan jaki akan alfajari a keke kaga ko mashakka da haka sai in wannan ne zan ajiye azumi in ba wannan bane ba zan ajiye azumi ba to kaga a nan wurin kaga daukar wannan cewa ita ce mashakka a mashakka ita ce manatul hukum to kaga a nan gurin wato kuskure ne to kaga nan gurin menene illa illar da ta sa aka ce haji azumi asafar kawai asafar kuma kana minkum maridan aw ala safarin bai ce ba aw ala safarin asabatu mashaqqatun fihi kawai ala safarin سواء كان السفر في الطائرة كان السفر في السيارة ذات المكيفات كان السفر على جمل كان السفر على فرس كان السفر مشيا على الأقدام هو الحين النوع إلى السفر إن ديناي تزيمي هذا أجي أز أهل السامم أجي أز da haka manatul hukum anan gurin shine ne as-safar shine illatul hukum to kaga hadhihi illa mawjuda fi kulli makan fi kulli safar idan جواز الافطار موجود في كل سفر اما idan har na dauka ne a fahimta ta illa ta jawaz al-iftar ita ce ne al-mashaqqa fa idan duk wanda ya tafiya bai samu mashaqqa ba ba shi halatta ya aji azumi to kaga wannan yana da kyau lura da wannan illa ta hukum din nan maratu to mutum kuma zai iya samun mashaqqa a gida bai tafiya ba to kaga anan wurin ya zai amma ka manta da cewa sahabbai sun yi tafiya wadansu suna azumi wadansu kuma sun aje kuma manzo Allah bai aibata kowa ba an yi wata tafiyar ma gaba daya cikin tafiyar mutum uku suke azumi da manzon Allah da Abdullahi bin Rawaha da wani kuma shi ma da cikin Bukhari ka ɗauka kai ba wahala ka ce watan kuma wani shay'un ne za'izun Allah mashaqqa don hunaka mashaqqa adiyya hunaka mashaqqa shadida za'ida wannan ko a gida ba ka yi tafiya ba idan wata mashaqqa ta zo za'ida alal qadar na mota mashakkar da ta wuce al'ada za ka ta ko ba za ka ta wata mashakka ce za'ida amma an taɓa yin azumin da babu mashakka a cikin sa a duniya amma hunaka mashakka adiya hunaka mashakka za'ida mashakka mauta da alal qadar mauta wahala irin wanda dama haka aka saba ji wannan ba ta halatta maka ta azumi idan haka ne ko a gida mutum ba za azumi wuce ko ya yi dan jiki ruwa kawai sai akwai lokacin da aka tafi daga azumi a gida tun karfe takwas ka fara jiki ruwa amma kuma za ka iya jurewa ka kai azumin ka amma akwai mace sahabiya wadda kwata kwata ba ta ba za ka iya jira nan da awa ɗaya ba in ko mutum ya jira zai iya mutuwa ko ya ko ya suma shi wancan mutumin ba suma ya rinka yi ba ka ga mace ta ce gaira adiya to wannan ka shiga ne cikin babin la tulqu bi aydikum ila tahalluka sai ka manzo Allah ce laysa min al-birri sayamu fi safar to kaga ai laysa ala umumi idan ka dauki shawara la umumi ka ka ka maza bi ibn hazm shi yana ganin kwata kwata duk wanda ma ya yadda ya azumi a halin tafiya ba ya da azumi kaga wannan wata fauda ce ko shakka babu domin ga manzo Allah ya yi tafiya ya yi azumi shi da Abdullahi bin Rawa kuma kawai abin da yake dauka shine wannan hadisi laysa min al-birr siyam fi safar kawai haka ya dauke shi ala umumi ko fawda ko shakka ba ina ba dan fahimta to ina ga lokaci ya ya tafi da dan yawa ko insha Allah ta'ala lokaci na gaba sai mu dora wannan ababai duk sama sama ne suke ciki a cikin wannan littafi kamar yadda na faɗa insha Allah wannan zai zama mana mabudi na waɗansu littattafan da za mu karanta nan gaba sannan a yau dama kafin in rufe ina so in in in faɗi wani abu tambaya ta rufe a ciki to a da sharaɗin ka nemi izininsa ko ka hakura sai ya tafi dan zai ci ko da abu na sirri ne ba ka sanya abin nan sauransu ka yi wayan da ko dai ya tafi ko ka ja wancan din ku tafi kamar kun tafi wani wuri ne da raka ka sai ku gana a can amma kuma idan ba shi kaɗai bane mutane da yawa malam Muhammad Sani na son mu gana nan cikin masallaci kun ga nan gurin ai kuna da yawa nan ban shiga cikin haramci ba amma mu uku kaɗai daga ne sai malam Sani sai masama to ba shi halatta su biyu su ce za su yi gane su bar na zaune kuma su je su gama su dawo mu zauna dan me yasa aka boye mu wannan shi ne abin da ake kallo amma in mutane suna da yawa kaga in ka bar shi shi ma yana da wanda za su yi magana in ya ce ya kuka waje kuka kuka da nace kai ka daina nan gudan duk wannan mun yi da su kuma kuma da muka muka sani ko kun yi da mu kun ce da su sun ware gefe daya kaga nan gudan akwai bambanci ke wato abin da nake so in ci nan wurin shine wa alaikum salam ci gaba Thank you. a ba zai karbu ba zai ke matsala ce salafiya sannan irin su shekul islam ibn taymiya sukan bambance tsakanin ibada maliya da ibada badaniya suna ganin cewa idan ibada maliya ce a iya wa mutum ko da bayan ya mutu akwai malaman da suka saba musu kan wannan amma dai nan daidai a fahimta ta kiyasi ba zai shiga cikin ba don idan kiyasi zai shiga cikin ya amfanin ware waɗancan su kaɗai ba in ka ta amalu illa min salam kuma aka yi amfani da akawa akawa uslu na kasafa shine a kore abu sannan a istisna'i wannan almustasna din da aka kawo bayan da za a yi wani abu ya shigo cikin sa tun da shirya aka kore korewa gaba ɗaya sannan aka tabbatar da uku ya kawo man da kawai a ambaci uku min haifin isbat amma min haifin nafi wal isbat to ya nuna cewa akwa anwa'ul qasr kenan ko da a cikin balaga akwa anwa'ul qasr a cikin balaga kenan annafi al-isbat ba'da an-nafi shi yasa kalmar shahada ta nuna la ilaha illallah daga in ka zama da illa min salat yadda kace la ilaha illallah to kuma zai iya wa wa fulan wa fulan wa fulan ma'tufun ala Allah fi isbat al-ilahiyyah lahu wa alaikum salam akan wari hadisi ne ba aya ce ta Qur'ani ba hadisi ne yanzu cewa idan kuna tare kar karo guda biyu su ware duna salis hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na to ai na faɗa nan wuri in kunne mai izinin sa wajen su malamai sun ce in kunne mai izinin sa babu komai amma dai mafi kyau kar ma alimi izinin sa sai dai ku zaɓi wani lokaci na daban kwa haka mafi kyau kenan dan mutane yanzu sun kai matsayin da ta iya warewa su nemi izinin daga kuma su yi da kai addu'a ana iya wa mutum wannan saboda nasoci da dama da suka tabbatar da ita ba kiyasi aka yi a can ba ba a kan du'a waladin salin aka yi kiyasin addu'a ba an samu hukuncin ta ne mustaqil sunna ko da sallah da ake wa mamaci ai addu'a idza sallaitum ala mayyit fa akhlisu lahu du'a ina da sai mu dakata haka um abin da nake so in ce a nan gurin shine um kusan yanzu mafi yawancin lokaci ina dore ga dan kai na kan zo ne limaman to don sai lokuta ka tafi ma'ana ko da zai da yau duk daga tsorayi na taso kafin in zo nan mai karatu to na yi tunanin in mayar da karatun masallacin tsorayi to kuma sai nake ganin ban san yadda mahalarta karatu za su sami waɗansu zai musu daɗi idan su yan dorai ne kuma za su san haka waɗansu kuma za su ga cewa ya yi musu nisa sama da yadda ake yanzu to ba na san in ce yi ƙuri'a tunda ba demokuraɗiyya ake ba sai dai nan zuru ilal maslaha za mu kalli maslaha ce ita ko maslaha ku kuna da maslahar ku ni ina da maslaha ta ko ba haka ba ni in in maslaha ta za a duba ko shakka babu ni zan fi so a yi a mai da shi dole kawai zan fito ne daga gida in zo ba sai na shigo mota na zo na koma zai fi mun sauki zai fi mun abin nan in maslaha ta za a kalla